لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة kasuwar legal 23 ga watan ramadan shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2024 a lissafin yan albashi muna darasi na goma sha tara zama na sha tara a cikin karatunmu da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na Gumo Akko Local Government Jihar Gombe, Najeriya. Muna darasi ne akan hukunce-hukuncen saki. Jiya ni da ku gaba ɗaya mun tattauna akan yaya musulunci ya ce a rinka sake mace. Shin maza suna sake mace irin yadda shari'a ta ce a sake ta uku dai ana shirme ne da yawa duk kuka daga hannun kuka ce ba a iya sake ba amma za ku koya wa maza yadda ake sake to Allah ya saka da alheri a da Allah yan hizba waɗannan wanda suke zaune a ranar ɗin nan a dan ya musu alfarma a dan shigar da su cikin inuwa a rarraba su a gefe-gefe duk da na san laifinsu ne ba sa son zuwa da wuri amma a taimaka musu yau akwai rana a ɗan rage yawansu a ɗan jajjefa su a hanyoyin nan inda kuka tsatsaya a ɗan rarrage su a jajjera su a wurin e da can ɓangaren da nan ɓangaren hagun ɗina Allah ya bada lafiya yayina mata bayan an yi sakin mace ba sai an yi magana ba kinga kawai kada ya magana a nuna musu da hannu kawai a cikin idan an sake mace tabbas rai ya ɓaci galibin sakin mata da ake yi a cikin fushi ake yi da damuwa to amma shari'a ta halatta idan mutum ya rabu da matarsa bayan an ɗan nutsu to kuma sai a sake a sake dawowa a mayar da ba sunan shi a mayar da auren a yi haƙuri a mayar da auren idan ana sha'awar a ci gaba da zama da aka ke ma ina baki haƙuri kada ki hau kan dokin zuciya bayan an sake ki ce ba za ki koma ba idan miji ya zo ya ba da haƙuri to a yi haƙuri a koma ɗin wannan akwai alheri a ciki musamman idan ya yadda zai canja halinsa ke ma in kin yadda za ki canja halinki da ɗabi'arki to sai a gyara auren a koma a ci gaba da aure saboda mutuwar ba mutuwar auren ba shi shari'a take so ba zaman auren shari'a take so um, akwai matsala ta biyu lokacin da namiji ya sake wato matarsa tana al'ada shi ma ana yawan tambaya wani ya sake matarsa tana al'ada wani ya sake matarsa tana al'ada muka ce duk wanda ya sake matarsa tana al'ada wannan sake ne na bid'a ba na sunna ba an sabawa shari'a idan zai sake ta sakin shari'a to ya sake ta ba tana al'ada ba tana tsarki kuma tsarkin da bai kwanta da ita ba to idan mutum ya sake ta tana al'ada me ya kamata a yi to a ce ya mai da ita wannan shine addini in mutum ya sake matarsa tana jinin al'ada a shari'a akan ce ya mayar da matar imamun nawawi ya yi bayani a cikin sharh muslim ya ce wa ajma'u ala annahu idza tallaqaha yu'maru bi raja'atiha duka malaman musulunci sun yi ijma'i cewa idan mutum ya sake matarsa alhali tana al'ada to a maza gaya masa ai maza a ce da shi ya mai da ta saboda ba a so a saki mace tana al'ada jumhurin malamai majority mafi yawan malaman musulunci sun tafi akan haka a kamar yadda imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhu muslim da shaukani a cikin nailul autar Allah ya masa rahama da imamu sana'ani a cikin subul salam Allah ya masa rahama cewa mayar da mace da aka sake ta tana al'ada wannan sunna ne mustahabbiya ne mustahabbi ne saboda an yi sakin ba a daidai ba amma ba dole ba ne ba dole ba ne mayar da ita wasu malaman ne suka ce dole su sai ya mai da ta inda mai gidanki ya suke kikina al'ada wasu malaman sun ƙari juna ilimi suka ce wajibi ne a ce ya mayar da ke saboda abdullahi ɗan umar ya sake matarsa annabi ya ce wa umar murhu falyuraji'aha ka umarce shi ya maida ta wasu kuma suka ce a'a waɗannan malamai da na ambata muku su shaukani su sana'ani da jumhurin malamai suka ce a mayarwan musafi ne saboda ai shi kansa yin auren in ji su da faɗa ibtida'un nikah ai ba wajibi ba ne da haka istidamatun nikahi ma bai zai zama wajibi ba ba dole ba ne sai ka auri mace haka kuma da waman auren ya ci gaba da zama shi ma ba dole ba ne da haka iyasi sai ya nuna wato cewa umarnin ba na dole ba ne ina fata ana fahimta to sai malamai sai suka ce to ai shi ma mijin ya yi laifi sake mace a cikin al'ada ai haramun ne tun da ya je ya aikata abu na haram to shi ma za a umarce shi dole ya mai da ita kun ji abin da suka tafi a kai karka sake ta tana haila karka sake ta tana haila to in ko ya riga ya sake ki to lallai a gaya masa ya mai da ki wannan maidakin dole ne me dalili suka ce ai Allah ya hana annabi ya hana a sake mace tana cikin al'ada tunda mijinki ya kuskure ya sake ki ko yayi ganganci ya sake ki kina cikin al'ada to wajibin sa ne mai dake na san za ku fi sha'awar wannan ra'ayi sha kuruminki in dai mai gidanki ya sake ki kina al'ada to dole dole ya mayar da ke in ji waɗannan malamai na musulunci to amma abin tambaya yaya hukuncin sakin yana nan kin saku ko baki saku ba amsar ita ce kin saku ko da ya yi kuskure ya sake ki kina al'ada amma kin saku na fa maimaita miki kin fa saku amma yayi laifi me hikimar ya mai da ke ki koma ki dada shan ruwa ki karisa cin taliyar ki a gidanki tunda ajalin ki bai zo ba bai kamata a karar da da ajalin ki ba da ka saki a cikin al'ada iyayena mata kan ku tsaye ku gaya mazajen ku ba ku yadda ba ba ku amince ba da ya zo zai rubuta miki ce a'a ina al'ada bini bini zai sake ki ce al'ada fa nake yi wata ran ya sake dawowa zai ji ce ki al'ada fa nake yi har ya gaji ba cewa ne yake ƙarya ba ina so nuna miki Allah wato cikin hikimarsa shari'ar musulunci cikin hikimarta ba ta so a yi sakin shi sa ta tattoshe za ki ga sakin ba koyaushe ake yin shi ba wani yanayi ne mai ɗan tsanani ake yin saki sai mace ta yi jini ta yi tsarki kana son ka koma ka ci gaba da mu'amala da ita ta aure ba za ka yi ba sai ka sake ta in ku kai mu'amalar aure da ita tana gama jini kai mu'amalar aure da ita to ba za ka sake ta ba ko wata nawa za ta yi in dai bayan ta gama jini ne ka kwanta da ita to ba maganar saki dole sai ka jira ta jini ya zo yanzu kin ga irin matan nan da Allah ya taimake su in suka yi jini ɗaya sai su yi wata uku hudu ba su yi ba kin ga ke kan kin more ai yi kin yi jininki kuma alaka ta shiga ya yi fushi ya zo zai sai ki ce a bai halatta ba ba a saki a yanzu ka jira sai na yi jini yi ta jira wata ɗaya ki ce bai dawo ba yi to yaya jinin ya dawo wata na uku ki ce har yanzu fa ya yi nisa ya yi nisan kiwo bai dawo ba har ya gaji ya manta iyayena mata ba a sakin mace bayan ta yi tsarki an sadu da ita ba a yi in an yi haram ne sakin haram ne amma sakin ya yiwu yaushe ake sakin mace sai ta yi jini ta gama tas ba a sake alaƙar aure da ita ba sai a sake ta kin ji ɗaya ko kuma in tana da ciki ga ciki ya ɗaga ya bayyana a fili kowa duniya ya shaida cewa tana da ciki sai a sake ta an san iddatta haihuwarta shine iddatta amma in akwai shakka akwai saki akwai ciki ko ba ciki Allahu a'lamu to ba a saki mace a wannan yanayi Allah sa kuna tare da ni kuna ganewa akwai malaman da suka tafi akan dole ne in dai mutum ya sake matarsa tana al'ada sai ya mishe ta imamu maliku yana cikin waɗannan malamai kamar yadda ya zo a cikin mudawwana imam sunun ya faɗa abdurrahman ibn qasim allah musu rahama a ra'aitar rajul ya talliku ra'atahu wa hiya ha'id aw nufasa ay juzu malik qabla an yuraji'aha maliku ya halatta mutum ya saki matarsa tana da al'ada ya mayar da ita ya ce tab ai malik cewa yi man tsallaka mar'atahu wa hiya nufasa aw haid ujbira ala raj'atiha duk namijin da ya saki matarsa tana haila ko kuma tana jinin haihuwa in ji wani ƙari mace tana cikin jinin biki miji kawai don wulakanci ya zo ya ba ta takarda wai ko ya yi fushi imam malik ya ce a gaya masa ya aikata haram kuma dole alƙali ko iyaye su sa mai da matar ba a saki mace tana al'ada ba a saki mace tana jinin haihuwa tana jinin biki sai ce sai dai in gairu madhulin bihani matan da ba a taɓa saduwa da ita ba miji ya auro ki kin je kin dab kin je kin auro dan gaggawa dan rawar kai daga auro ki ba a taba kwanciya a shimfiɗa ba sai ce ya sallame ki kin san akwai su zamu zo mu yi hukuncin wannan sakin in gane an gane ko to yace wannan a in dai ba a taba saduwa da mace ba ku ji wannan hukuncin in dai ba a taba saduwa da mace ba ba a tare da mace ba to wannan ba laifi ko tana haila a sake ta ko tana jinin haihuwa a ko da ke tana haila kai zan ci ba za a ce ai ba a sadu da ita ba tana jinin haihuwa tunda sai da aka sadu ita ta sai a sake ta waɗannan hukunce hukunce na da kyau mazan mu su gane su ba dan komai ba imamu ahmad yana da ra'ayin dole a cilasta wa namiji mai da matarsa inda ya sake ta tana haila ko tana jinin biki da dawo da zahiri da sauransu aka ce to wannan malamai idan idan idan miji ya saki matarsa tana haila kuma malamai suka yi mai fatawa ya mai da ita ya ƙi mai da ita ba aka ce a kai shi wajen alƙali ya ladabtar da shi ko ya zane shi da tsumagiya ko ya kai shi kurkuku kun ga inda lokacin da mata suke da yanci ake kula da hakkin mata a shari'a in miji ya sake ki kina cikin al'ada ko miji ya sake ki kina jinin biki imamu malik ya ce in aka ce ya mai da ke bai mai da ke ba a kai shi wajen alƙali ya ladabtar da shi ya ɗau mataki a kansa aka ce idan har an ladabtar da shi ya kifa ya imamu malik ya ce fa'in a sarra alalim cina'i irtaji alhakim wa anhu in ya doge wai bai zai mai da ke ba an yi an yi an zazzane shi ko an ɗaure shi ma ya ce bai mayar ba alƙali ko sarki ya ce ni na mayar maka da matarka a dole wallahi ni dai a iya bincike na a ɗan abin da na sani ba mai yawa ba ni ban ga addinin da yake kula da hakkin mace irin addinin musulunci ba wallahi wallahi tallahi addinin musulunci ya yi yanzu a iya ɗan karatun nan da na yi uwa in kina tare da ni hukuncin mijin da ya sake matarsa tana jinin haila ko tana jinin beki haram ne hindi ɗaya na biyu a ce ya mayar da ita duk malamai sun yadda a ce ya mayar da ita amma sun yi saɓani dole dole ne ya mai da ita wasu suka ce ba dole ba ne jumhurin malamai da sauran malamai suka ce ai auren ma ba dole ba ne to dawwamin auren ya zai zama dole na biyu suka ce dole sai ya maida ta in dai ya sake ta tana haila ko jinin biki sai ya mayar me dalili suka ce ai haram ya aikata shi ba ya yi taurin kai ya je ya aikata abin da shari'a ba ta yadda ya aikata ba eh ya yi to shari'a ta tilasta masa dole ime da ita daga baya ya mata sakin shari'a imamu malikan ya tsananta mazance ya ce idan ya ƙiya mai da ita ku ɗauke shi ku kai shi gurin alƙali duk alƙalin da yake ya yi karatu ya yi ilimi zai san cewa maliku ya ce ujbira ala raja'ati a tilasta wa mijin nan tun da bai ma iya sakin ba ya je ya yi aure ya zo ya saki mace tana biki ko tana haila a ce dole ime da ita Maliku ya ce idan ya ƙi a ladabtar da shi alƙali ko gwamnati ko sarki ladabtar da shi. Aka ce to in ya daɗa ƙifa mai taurin kai ne mijin. Maliku ya ce alƙali ko sarki ya ce ni na ji na gani na mayar maka kuma ta mai du. Wakin ji hukuncin, amma na gaya muku maganar afkuwar sakin ya fi afku saki kam ya yiwu Allah ya sa kuna fahimta kuma kuna ganewa yanzu in tambaye ku a iya ɗan ilimin da Allah ya ba ku da zamantakewar da kuke yau da gobe don Allah maza suna sake mata akan daidai ba daidai ba ne kuskure akan kuskure ake yin sakin nan yawanci to shine wajibin duk wanda zai aure ya je makaranta ke ma in zaki aure wanda zaki aura ki aure mai ilimi kar ki aure dinkim karki aure kitibar gashi kitibar ba ilimi sai fushi sai fada amma akwai kuɗi zai baki wahala amma in miji mai karatu ne za ki ga duk abin da zai yi zai rinka duba ilimi kenan wannan karatun yana nuna mana ba kasafai kawai mutum da ransa ya ɓaci zai zo gidansa yana buge-buge yana zage-zage yana kumfar baki kamar aljanu sun kama shi wai ya ce ya sake matarsa ba mace ta fi ƙarfin a mata saki a kowane yanayi ta wuce nan dole sai ya yi lissafi sai ya duba yanayinta kuma dolensa sai ya tambaye ta ko fushin da yake da ke sai ya tambaya yaya akwai ciki ko babu ɗaya kina al'ada ko ba kya yi biyu amma yanzu a cikin fushi suke sakin wani mata ce Allah zai sauwaƙe abokinsa ya aiko da 'yar wasiƙa ni na ɗauka 'yan kuɗin kashewa ne da kirinkinta a gaggauce ta je ta buɗe tana yayewa ta ga masifa ashe takardar saki ne Allah sa an gane to akwai matsala ta biyu idan mace ta yi jinin al'ada ta gama jini ba an ce in ta gama jini ne zai sake ta ba bai sadu da ita ba ko to shin daga gama jinin kadai zai sadu da ita koko sai ta yi wanka yawwa a ɗan daɗa ƙara lokaci sai ta yi wanka. Da haka in kin ga zai sallame ki da kin gama jinin al'ada kin san jira yake ya sallame ki. To, dan dai akwai sallah ba yanda za a yi, amma da sai ce ki ɗan jinkirce shi da ya zo zai ce ki ce ban yi wanka ba. Ƙa'ida a shari'a sai kin yi wanka, saboda hadisin Abdullahi ɗan Umar annahu tsallaka mar'atahu wa hiya ha'idun tafiqa ibnu umar ya saki matarsa tana al'ada saki daya umar ya tashi ya ba wa manzon Allah labari yace kaga yaro nan abin da yayi manzon Allah ya bishe wa umar shi ma a cikin fushi mur abdullahi falyuraji'aha ka umarci danka abdullahi ya mai da matarsa fa idza tasalat in tayi wanka ma'ana in ta yi tsarkin wannan hailan da ya sake ta a ciki kuma ta yi wanka kin ga annabi da kansa ya ce sai ta yi wanka falyaturku ha hatta tahila dan Allah ku ji ku ji wani abu idan kin yi wankan ma in an yi sakin kina cikin al'ada a dawo da ke in aka dawo da ke bayan kin tsarkaka kin yi wanka to kuma bai halatta sake sakin a wannan lokacin ba sai kin sai ya ci gaba da mu'amalar aure da ke ya bar ki sai kin ƙara wata hailar kuma idan kika yi tsarki daga hailarki ta biyu to a lokacin ne a kada ya sadu da ke sai ya sake ki in kuma ya ga dama ya rike ki ya rike saboda wannan shine iddar da Allah ya ce mata su yi fatsalliquhunna li iddatihinna barin ƙara bayani wani ƙarin haske ne aka samu yau wani hadisin a hadisi ne ingantacce kamar yadda mun karanta shi um, idan namiji ya sake matarsa tana al'ada alƙali ya umarce shi mayar da ita idan ya mayar da ita ya bari sai ta yi wanka idan ya zo ya yunkura zai ƙara saki to kai ya sake ta bayan ta yi wankan sai ta ƙara haila na biyu sai ta ƙara haila na nawa na biyu ki duba yadda shari'a take jinkiri saboda ba a so a yi saki idan kika yi haila na biyu a gidansa to sai kin yi wanka to kar ya sadu da ki kada ya sadu da ki sai ya sake ki wannan shine idda shari'ar musulunci ta ce ai ai kuma maza gaskiya sai dai haƙuri ba a san wannan hukuncin ba da yawa sai dai wanda Allah ya sa suka je makaranta hukunci na gaba idan mutum ya sake matarsa tana cikin al'ada aka ce ya mayar da ita bai mayar da ita ba har sai da ta gama jininta uku ya za a yi imam suhunun ya yi magana a cikin mudawwana ya ce fa'in tsallaka hafi damin nifasi au fi damin haibi in miji ya sake mace tana cikin jinin al'ada ko jinin haila falam yartaji'ha hatta qadatil idda bai dawo da ita ba har sai da ta gama iddata to la sabila lahu alaiha wa qad halat lil azwaj to kuma zance ya kare bai da hanya akan ta kuma sai dai ta halatta daga duk maza na wajen gari su zo su nemi aurenta shikenan kuma in dai har ta gama idda ko da sake ta da kai tana cin al'ada ne ta gama idda baka mai da ita ba to gaskiya sai dai ka bi layin zawarawa Allah sa a gane to matar da miji ya sake ta ta yi tsarki kuma sai ya sadu da ita kamar ta gama hailanta jiya ta yi tsarkinta washe gari ya zo ya sadu da ita kuma sai ya zo ya sake ta Imam Sunun shi ma ya magana a cikin kamar yadda zuwa cikin mudawwana aka ce to ara'aita in tallaqaha fi tuhurin qad jama'aha idan mutum ya sake mace ta yi tsarki amma tsarkin akwai jima'i a bayansa to shi kuma za a ce shi ma ya mai da ita kuma ya zo ya yi sakin a haka za a ce ya mai da ita kamar yadda za a ce in ya sake ta tana al'ada ya maida ta aka za ce aka ce a'a shi wannan hukuncin daban ne la yi umaru bi muraji'atiha wa huwa qur'un wahid ba za a ce ya maida ta ba kawai eh ba za a ce maida ta ba in ta yi jini to khalas ta yi daya a sai kuma a ƙara wani jinin shi ke na irga yadda. Iyayena mata, yanzu za mu shiga magana akan mai jinin biki. Sake mace mai jinin biki. idan mutum matarsa ta ɓata masa rai, ya ji ba daɗi zai sake ta kuma ya tarar tana jinin biki. To, anan ana jiranta ne. ba a saki a cikin jinin biki sai an jira ta ta yi tsarki ta yi kwana arba'in duk fushinka duk faɗanka duk gaggawanka duk bala'inka duk jiran ɗakin da kake yi kin san yanzu maza wani lokacin sai a kori mace don a karɓi ɗakinta ashe an shirya za a auri wata ita ko wata tana can yaɗin girereniya wai a saki ‘yar uwarki a kawo ki ɗakin ke kuma ki miƙe ƙafa. Wallahi kuna ban mamaki. Mace tana sane maniyinta ‘yar uwarta zai kora, ya mata koran kare, ya mata cikan wulaƙanci. A kore ta bata ma gama tattara kayanta ba ke kuma a kawo miki naki kaya kuma ki shiga ki zauna ki miƙe gama a tsammanin ki wannan mijin ba zai hayance ki ba wallahi zai hayance ki ai ana ai ga ana gane na gaba ne ana gane na gaba da zurfin ruwa wacce ta shiga ta fada ke kina tsammanin za ki kubuta ke kan watakila da duka da naushi ma da a kori kura kofar gida zai sallame ki ki kwashi kayan ki kilo da atake ya san haka wasu mazan suke yi ya daka ya zaga ya bi ka da saki kuma ya ce ga a kori ko da ɗebi kayan ka karo da haka suke yi wallahi sai dai Allah kiyaye yasa na sha gaya muku ko jiya a sallar tahajjudi ina gaya wa mata cewa wallahi ki dage da addu'a Allah ya baki mijin kwarai in kika kuskura kika yi aure kika fada hannun mijin banza tap i am sorry in ji bature ai da yawan ku kuna cikin wani yanayi marar daɗi akan hannun mazanku na sani Allah sauri da haka idan mace tana jinin al'ada a idan tana jinin biki jiranta ake sai ta gama idan koyi kuskure ya sake ki kina cikin jinin biki to sai ya dawo da ke a dole a dole sai ya dawo da ke sha'aninta ita mai haihuwa sha'anin mai haila ne iri ɗaya ne haka yazo a cikin mudawwana yace yujbaru ala raj'atiha sai an tilastawa wanda ya saki mace tana jinin biki ya mayar da matar dole saboda ba a saki a tana jinin biki in ta gama sai ya jira ta sai ta fara haila kuma ba wai da ta tsarkaka daga jinin bikin ba sai ya jira ta fara haila idan ta fara haila ta yi tsarki bai sadu da ita ba sai sake ta. Hukunci na gaba, mai hukuncin sakin matar da ba a taɓa saduwa da ita ba, ba a taɓa kwanciya da ita ba. Idan yanayi ya sa wani dalili, wani uzuri ya sa ya halatta a sake ta a koda ba a taɓa kwanciya da ita ba, kuma koda tana haila ko ba ta haila wannan da ya halatta na'am shari'a ba ta toshe kofa gaba ɗaya ba zai iya yiwa gaskiya mutum a ɗaura masa da aure da mata kafin ya yi alaƙa da ita ta aure kuma ya sallame ta wani wulaƙanci ne wani kuma gaskiya yana da gaskiya kuma dole ma a goyi bayan shi ga dalili mutum ne ya zo ya auri mace ana ƙoƙarin har haɗawa a cari bazawara ce sai aka zo aka ce kai kana da hankali ka je ka auri matan nan me ya faru wallahi kashe mutane take da rai ya ɓaci sai dai ka ji ta daɓa mahoga me dalili to wannan auren da ka zo kai miji na biyu kenan da ta kashe ta kashe wani bayan an manta wani ya je gaga ai je aure ta lahira kisa take yi to kai kuma riga an daura maka aure da ita ranar juma'a masallacin juma'a kana can kana ta sayan kaya kai kana gaga ana ango ango ashe ajalin ka auro da mutum ya ji wannan in ya tabbata sai ya aika mata takarda ya ce lakum dinukum waliyadin ko ma ya je kama addininsa ni kam ba zan auri mai kashe mutane ba ko da baka ce mai kashe mutane ba don karka je ta kai ka kara ta ce ka mata sharri ka ce a'a na yi shawara ne abun nan ba zai yi ba don kar ta biyo ka baka aure tamba ma ta kare saka kin ji daya zai iya yiwa mutum ya auri mace bai sani ba ba a yi mai bayani ba sai bayan ya aure shi ta kafin a tare sai aka zo aka ce masa ta aiku tana da wani ciwo a jikinta ciwo ne da ita aslan ma ciwon nan ba zai iya yiwuwa ma namiji ya kwanta da ita ba ya halatta ya aika mata takarda ya ce ya sallame ta kafin ma ta tare akwai matan da suna da wasu larurori daban-daban daban ba a iya saduwa da su sam akwai matar da misali wani ya aure ta sai da suka kwashe shekaru ta ƙi ta bashi daman ya kwanciyar aure da ita ya gaji ya sake ta ashe ɗabi'ar ta ce ita namiji baya kwanciya da ita akwai su da ta mace da komai amma wallahi ba a isa kwanta da ita ba wani ya kawo wani kes wajen wani malami da irin wannan ya kai masa matarsa ga ta yarinya masha Allah me matsalar ku yace yau shekara biyu ba yadda bai ba ya buga ya yi rarrashi ya yi duk abin da za a yi yarinya ta ki yadda kokawa ne an yi kokawa ya yi duk abin da zai yi yace wando take sawa da jeans da belt ta daure jikinta ko ya kwance mata zani sai dai ya ganta daga jeren wando da jeans ɗinta aljanu ne da ita Allahu alam me ra'ayi a'a aka ce ke me haka ta ce haka kawai ba kya son sa ta ce so kai mata kenan wallahi ta ce tana son kayanta shi ma ya ce wallahi a hakan fa shi yana son kayansa to ka je ka ci gaba da rike ta a haka ya ce gaskiya akwai matsala fa kai ya je ya jina akwai wanda aljanu ne suke hanawa aljanu suna da wannan aikin mutum ya auri mace ta isu bari a kwanciyar aure da ita in duniyan nan za ta haɗu wala ba ta yadda ba kuma irin waɗannan ƙarfi ne da su mijin cewa ya ai malam ƙarfinta ai yanda ka san ƙatti bakwai ake ba ta ƙarfi yace da ya yunkura in ta tokare shi ta rike shi yace baya iya kwace hannunsa ta wannan fa abun nan ta azimu ne ba ita kadai bane akwai makarai a ciki to sai mutum ya sake ta sai wani ya je dan gatta da dan haske hasken ta a titi sai je aka daura mai aure yana gani an samu sakin wawa ya samu garabasa sai da ya gama sai aka je aka ce kai wannan fa ba ta sarrafuwa wannan fa idan ta yi aure fa ba a kwanciyar aure da ita ita haka take sai dai ka aure ta haka ya ga zai iya bai aika mata sake zairul madkhuli biha kenan ba a sadu da ita ba ya halatta ya sake ta akwai wanda akwai ƙari ƙari ne yake fitowa a gaban nasu ƙari ƙari sosai mai kauri sai ya fito sai ya tushe gaban shi kuma wannan ciwo ne wataƙila ita ba ta sani ba tunda yarinya ce ta ɗauka abin haka yake sai an yi auren to iyaye ma ba buɗe za su yi su gani ba ba sani ba sai an yi auren miji ya zo ya gagara kwanciyar aure da ita to wurin a toshe yake ƙari ya zo wurin wasu na cewa ƙari wasu na cewa ƙaho to kin ga wannan akwai larura tsakani da Allah ba kowane miji zai iya haƙuri ya ci gaba da zama da wannan mata ba wai haƙuri abu ne na ilimi na karatu yana iya faruwa ba mamaki yarki ko kanwarki ta gamu da wannan in miji ya ce ya haƙura da auren nan ba laifi ba ne sai sallame ta ya rage iyayenta sauke ta kai ta asibiti a je a yi mata aiki ana yin tiyata ana yanke shi amma sai an sha jinya sosai za a daɗe sai an sha allurai da magunguna kuma sai ƙwararrun likitoci gwanaye in ba ka mutum sai zama sanadin tafiyarsa ba ana samun mace gaskiya ta samu larurar ƙari ya fito mata a gabanta to ba a sani ba wani ya aure ki ya sallame ki wani kuma ya je ya bada kuɗin sadaki kafin ya sadu da ke ko har ma kin tare gidan yayi jinkiri yayi jinkiri abu ya gagara to wannan ghairul madkhuli biha kenan wanda ba a ainihin sadu da ita ba ba mamaki an ya wuri kafin a tare aka zo aka ce masa kai ka fa shiga cikin matsala me faru ai wannan matar da ka aura mai matsala ce me matsala ai ciwon kanjamau ne da ita bai sadu da ita ba ya ce to alhamdulillah hajiya wance ga takardanki sai ki karba ki godiya kin ci rabin sadaki ki mayar masa saura ki koma gida kuma sai ki rungumi kaddara ki je ki ta addu'a Allah ya bada yadda za a yi kuma Allah ya sama miki miji irin ki mai larura irin ki ya zo ya aure ki wannan shine hukuncin zainul madkhuli biha imamu shafi ya yi magana a kanta kamar yadda ya zo a cikin littafin al'ummu ya ce idan ta zama da rajulun mar'a falam ya tukul biha idan mutum ya auri mace bai sadu da ita ba ko kuma kina jina ba ma matsalar ta bane matsalar shi ne shi ya aure ta bai sadu da ita ba me faru bai da lafiya yayi yayi ya sadu da ita ya gagara ai akwai namijin da bai da lafiyar da zai iya masa saduwa da mace shi kuma wannan sai dai in taya ki da addu'a dan ba a ganewa a titi zaki ganshi tas tas riga mai kyau ga mota ga kashe miki kuɗi ga komai amma wallahi jangongom ne moyamaki ba lafiya ya zo ya aure ki saduwa ta gagara wallahi wata ta ce mun malam ni fa yau malam na share shekara guda kullum mai gidana uzuri yake bani a shimfiɗa cewa a ɗan yi haƙuri muna kan neman magani abin da yake ta ce alhaji wannan wani irin ciwo ne wannan kullum sai ce ai mana abuwa muna neman magani ta ce malam na yi haƙuri na kasa gaya wa iyayena ta ce amma ni ina shaida maka ni ban san daɗin aure ba kuma ni ban taɓa sanin namiji ba har yau malam me hukuncin wannan aure nawa in kashe shi ko yaya na ce a a a a ai samu wuka ma ki yanka shi ƙwarai in ba za ki iya jira ba ai kar ta je ta yi zina ne kyanta ta yi haƙuri ta ɗan masa jinkiri ya samu magani kyanta kenan amma in abin ya yi tsawo ai ya yi shekaru kin ga wannan ya zama babban larura shi kansa auren ba dole bane a kansa a lokacin da haka ya halatta ki je gurin alkali ki masa kuskus ki ce a ɗaya a neman mun takaddata ko ki je ki samu waliyin ki wataƙila kanin babanki ne ko kanin mahaifiyarki a dan lallaba ki je gida ki ce bawa kawu ina son magana ki ce gashi fa halin da ake ciki ni kan ban so a yada wannan magana dan har yau ban taba sanin sa a shimfiɗa ba bai sanni ba kawai a ce ya hakuri ina masa addu'a Allah ya bani ba shi lafiya ya bani takaddata wannan duk ahkam ghair al-madkhul bihani matar da ba a taba saduwa da ita ba duka wannan yana faruwa a cikin harkar auratayya ko dai larurar namiji ne ko kuma larurar ba ni sunan shi matan ne akwai ma wanda lafiyarsa kalau shi kuma tsuntsu ne sarkin yawo ya sa an daura masa auren bini-bini ya zo wani gida ta ce rananta ne yana tsoronta ya kwana gidanta ya furka ya hau jirgi ya tafi sai ya wata uku a wata ƙasa daga nan ya ƙara gaba ya ɗauke ki ya kai ki ƙasar da yake uwar gida ta hana ta ce ba inda za ka da ita sai dai ka tare a garinku uwar gida mai cikakken mulki da sarauta kenan manna'in lil khairin mutadin asir mai hana alheri tana bakin ciki ta ga mijinta a gidan amarya akwai wanda ma an daura auren ma ta hana a tare yau ai ta yi karfi a gidan ta ki ta bari a tare ta wace hanya hanya ɗari dubun banza ita take juya gidan mijin sai yadda ta yi shi kuma wai wai a zauna lafiya wai sai ta ba da lokaci ka zama su namijin da wai zai aure wai sai sai uwar gidansa ta yadda a tare kai rabu da ita ka tafi kurin sha biyun dare ka bugo mata waya ka ce ke ni fa ina gidan amarya na fa tare duk abin da za ta yi ta je ta yi saboda ai shedanci ne wannan manna'il lil khairi mai hana alheri a yi aure ki hana tarewa shari'ar hannunki take saboda mugun zuciya da bakin zuciya da bakin hali da gulma da kitififi da tsiya haba zai iya yiwa bai sadu da ke ba wani uzuri ya zo auren ma lalace. to irin wannan ya halatta ko tana haila ko ba ta haila ko yar karamar yarinya ne ba bata fara haila ba ya sake ta duk lokacin da ya ga dama wannan kam ghairul madkhuli biha ko yaushe zai iya sakinta bal yutalliqha mata sha'a in yace anti talik li sunna ko anti talik lil bid'a duk yayi ko la sunna wala bid'a duk yayi ba ta da wani hukunci a kanta hukuncin ma'anan a yi saki a lokaci kaza a lokaci wannan duk ya shafi matar da aka taɓa kwanciya ne da ita a shimfiɗa shi yake nufi to yaya hukuncin mace saboda musa ana yin auren wuri bata ma fara al'ada ba a kai ta gidan miji wata mata ta ce ta ce mutumin nan ai ya min abin da ya min sai dai haƙuri ta ce malam tun ban fara al'ada ba aka aurar da ni aka kai ni ɗakin shi tun ban fara al'ada ba ana iya kuma samun a auri mace mai yawan shekarun da bata al'ada sai ka auro ta ta zo gidanka kaga shiru duk wata shiru bata saboda shekarun yayi yawa to wannan ma mijinta yana da daman ya sake ta a koyaushe matar da bata al'ada ko dan karancin shekaru matar da bata al'ada ko dan yawan shekaru ya halatta miji ya sake ta a duk lokacin da ya ga dama imamu shafi'i yayi magana a cikin littafin al'umma yace walau tazawwaja imra'atan wa dakhala biha wa asabaha wa kanat mimman la tahidu min sigarin aw kibarin idan mutum ya auri mace ya sadu da ita kuma sai aka ci rashin sa'a ba ta al'ada, ko don saboda ƙarancin shekarunta ba ta fara ba ko kuma don yawan shekarunta, sai ya ce nasa keke, ya ce la ya talifu zalika fi wuku'i talafi alaiha shi ne ta kallama bihi. Malamai sun ce babu wani saɓani in dai ya sake ta koyaushe, ya fi sadu da ita ɗin. Kin ga ai da mun hana in shari'a ta hana idan mutum ya sadu da mace sake ta ko to in ya taba wato idan wannan matar tana al'ada kenan to wanda ba ta yi ita kam ya halatta koyaushe a a a ya sake ta shekul islam ibn taymiya yayi magana a cikin majmu'ul fatawa yace idan mace ta kasance mimman la tahidu li sigariha aw kibariha in mace ta zamanto cikin matan da ba sa haila ne saboda karancin shekarunta ko saboda girman shekarunta da yawansu fa inna yutalliqu ha mata sha'a duk lokacin da miji ya ga dama kawai ya sake ta wannan ya sadu da ita ko ma bai sadu da ita ba wannan ba ta da damuwa to yaya iddatta wannan ana iya tambaya mutum ya saki matarsa bai taba saduwa da ita ba ai mutum ya taba ya saki matarsa ba ta yi haila ba ba ta haila ibn taymiya ya ce iddata wata uku za ta yi ko yaushe kawai ta irga wata uku to ita ba ta da matsala ita ba al'adar ma gabaki daya ba za ta yi al'ada da da bi qur'in ko bi hamlin ba da jini saboda ai ba ta jinin ko ciki ta ba magana ta dauki ciki ma kwata-kwata wannan shine hukuncin ainihin wato a sakin matar da ba ta yin al'ada ko saboda karancin shekarunta wani abu da yana iya faruwa ce to malam wannan ai ba ta ma al'adar ya za ta yi duk wanda ba ta al'ada wata wata uku kawai za ta yi ta cire wata uku kawai sai ta sake sabon sabon aure sai maganar sakin mace mai ciki wanda a cikinta ya bayyana nam ya halatta idan cikin mace ya bayyana a fili babu shakka akai babu rikici an san saura mata wata kaza ta haihu to sai miji ya sake ta sai dai kullum muna ba da shawara a karatu dan Allah maza idan za ku saki mata ku rinka dan saurara musu dan karamin cikin nan ka saki mace da shi ka batta da wahala iyayenta da wahala in yar gidan talakawa ne ciyar da ita da larurar ciki da zuwa asibiti an bar wa ubanta wannan ba daidai bane gaskiya za a cutar da ita a dan hakuri da ita a jinkirta mata ta kusa haihuwa ta kila wata daya wata biyu sai a sallame ta tana haihuwa ta gama iddarta ina fata ana fahimta matarsa tana haila ko tana jinin biki to fa ana kirga masa wannan sakin ina fata ana fahimta ibnu umar da ya sake matarsa tana al'ada a umar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi ga abin da aka ce sai aka tambaye shi sai da Abdullahi dan Umar yaya yaya maganar sakin kuma an kirga ma yace an kirga mana yana ciki dare tasa kudin amma kuma sai Allah dabtar da mutum a wata hadisin yace fama a wani hadisin yace ara'aitahu in ajaza wastahmata da sauransu ba abin da zai hana ainihin wato a kirga wannan saki da aka wanda take ta aikowa ai an sake ta ita tana al'ada wata ta ta bugon mu waya malam ya sake ni nace to yaushe wallahi ina ma al'ada ya sake ni malam ai bai yi ba ko kafin fa na bada ansa ma ta bada ansa malam ya sake ni ina al'ada kafin na numfasa ai malam sakin bai yi ba ko nace a yayi saboda hadisin in ajaza wastahmaqa da hadisin fama me ma zai hana sakin yayyu a cikin bidayatul mujtahid na ibn rushd an tambayi abdullahi dan umar yace an irga mu yace husiba alayya an lissafa min yana cikin sakin da ainihin wato yayi malamai wasu sun ta kawo hujjar cewa wai in an sake ta tana al'ada wai bai yiwu ba suka kawo hadisin abi zubair aka ce a riwayar walam yara ha shay'an wannan ziyada ce shadda da'ifa la tasbutu haka malaman hadisi suka ce ƙarin da aka kawo cewa wai ibnu umar ya faɗa kamar yadda ta hanyar abi zubair cewa ai wannan ba komai bane ba a irga wannan sakin ba hadisin da ya ce an ce ba a lissafa wannan sakin ba hadisi ne shaz riwayar kai shazza ce la tasbutu wa tabbata ba don haka malamai da suka gina ra'ayin hana aukuwar saki in a cikin al'ada ne ko a cikin jinin biki cewa sakin bai yi ba sun dogara ne da tubalin toka bai da ƙarfi ba a iya dogaro da shi bai inganta ba ziyadatun shazatun ƙari ne wanda bai inganta ba bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga shi ainihin wato a ibnu umar din to gashi ana ta nuna mun lokaci yayi kuma ba mu gama ba akwai hukuncin wanda ya sake matarsa baya nan me magana a kai mai gidanki baya nan ya aiko saki shin ana iya yi sannan meye hukuncin sakin takarda meye malamai suka ce akan saki na takarda shi bai magana ba takarda ya bayar kawai bai magana ba takarda ya bayar to wannan gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu yi bayani sakin ya yiwu ko bai yiwu ba. Insha Allahu anan za mu dakata saboda yanayi na lokaci sai mu amsa tambayoyi. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gobe in Allah ya sa da sai mu ƙarisa. ina da jaddada mu